أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وكما هلكنا من قرية بقيت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا وكنا نحن الوارثين وكم يا رسول الله da yawa mutanen makka da sauran mutanen duniya kam da yawa a halagna wa kamar na min ƙaryatin da yawa muka halakar da alƙariya wato gari baɗirar ma'ishataha wanda muka yi musu alheri muka ba su lafiya muka ba su jin daɗi muka ba su dukiya muka ba su mulki sannan muka aiko manzo suka ƙi karɓan manzon aka yi aka yi suka yi karɓan manzon da قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون أتكلم سورة النار وبنجد يكي فدين ما كان مي كما da wannan bai bayani mai yawa fiye da wannan yace ka buga musu misali ka ce musu akwai wani gari garin gari ne amintacce na yi alkawari na amintar da su yunwa ba za ta zo garin ba yaƙi ba zai zo garin ba na yi alkawarin haka wani gari ne ka buga musu misali wani gari ne na yi alkawarin yunwa ba za ta zo garin ba kuma yaƙi ba zai zo garin ba na amintar da su gabarin yunwa gabarin yaƙi ta ko'ina alheri yana zuwa musu kudu da arewa gabar da yamma ko da hadi ko da noma ko ba noma na yadda abinci zai zo ta ko'ina kuma komi zai zo a gari ya ce wa rikon garin mukul makanin fa kamarar bi an umillahi sai wannan gari suka butulce ni'iman da na yi musu bayan sun butulce sai na ɗanɗana musu azaba ta yunwa da ta tsoro domin na riga na ta aqamahum min ju'in wa amanahum min khawfin amma da suka butulce fa azaqa Allah libasal ju'i wal khawfi sai na ɗanɗana musu tufafi irin na yunwa suka ji yunwa har suka yi ta cin mutsacin karnuka saboda yunwa wal khawfi da tsoro kuma yaƙi ya zo kullum suna jin tsoro kada yaƙi ya far musu kullum suna cikin jin tsoro kada yaƙi ya far musu saboda me saboda aikin da suka yi menene aikin da suka yi wa laqad ja'a rasulun minhu haqiqa mun turo musu wani annabi daga cikin su fa kazzabuhu sai suka ce ƙarya yake yi buga musu misali wani gari ne wannan gari gari to shine wannan wa kam da yawa halanna muka halakar da min ƙaryatin wata alƙarya baɗin ma'isha ta wanda muka ba su arziki da abinci da alheri sai suka butulce suka yi girman kai suka ƙi bin gaskiya fatika masaki nun ganan garurukan mutanen sun zo kufayi lam tuskan badi bayan mu halakan da mutanen da suka yi kafirci din ba wanda ya sake zama a garin garin ya riga ya zama kufayi lam tuskan badi illa qalilan sai dai kaɗan gaba gari ne gashi har yanzu garin yana nan an yi kafircin an yi fir'aunancin an yi an halakar da kafir amma dai garin bai zama kuma yi kamar garin adawa da samudawa da mutafikat ba ya zama obirin mu'assaratin wa qasrin mashid akwai sauran garurukan da aka yi haka da su amma har yanzu suna nan illa qalilan wa kunna wayancan garurukan da na halakar da mulkinsu da dukiyoyinsu da da komi nasu sauran kangaye ina magajin dukiya ina magajin mulki ina magajin gida babu yanzu ni ne magajin wurin in ji Allah
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما كان ربك مولك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مولك القرى إلا وأهلها ظالمون halakar da garuruka da nace ina halakar da su ba wai kawai in na ga dama sai in halakar bane a'a sai na ba su jin daɗi na aiko musu manzo yayi gargadi yayi gargadi sai sun ce lalle azaba ta zo mana in dai gaskiya ne sannan azaba take zuwa in azaba ta zo sai mu gaya muku wani da inna nan na risu da man aliha dawa duk duniya ma gaba ke ɗaukar za ka tadda ba kowa ba kowa dukiyar duniyar ɗan duniyar da mulkin duniyar duk ba kowa Allah ya gaji abinsa dama na sani ba na harkar da gari wa ma kana rabbuka mulikal quri hatta bazai min rasulan ubangijinka ya rasulullah baya halakar da gari sai ya aiko manzo a garin ko ummar kurewa man haula hani ko kaman makka garin ka dinnan ko kuma kowane gari dai sai an aiko manzo zuwa ga manyan garin yatlu alaihim mu ayatina manzon da muka aika ya karanta musu ayoyin mu ya musu bayani ya musu gargadi ya musu bishara to daga bayan sun ji basu yarda ba shi ma za su kashe shi to nan ne fa nake kawo musu halaka in halakar da su hatta usay bin rasul wa kunna mulikil qul illa wa azha kaga na halakar da shi to mutanen garin ne suka yi zalunci suka nemi kashe manzona kamar yadda suke neman za su kashe kadin nan wa in kazu la yastafidu na kamar da li yukhrijuka minha wa idza la yarzu khalfa illa qalila wa yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna yamkurullah to a wannan lokacin ne za mu halakar da mutanen gari ko mu fudda su mu halakar da garin mu fudda mutanen mu na kirki mu halakar da garin kamar yadda muka yi annabi ludu ko mu fitar da manyan mutanen garin mu bar garin lafiya lau kamar yadda za mu yi garin ka mu kai su wani ƙauye mu harakar da su domin garin yana da alhurma ba ma so a yi yaƙi a garin tunda yake mu da kan mun ce gari ne mai alhurma kada mu keta alhurmar Allah ya ce inna ma wasu an abu da rabba hadhihi albaldati allazi harramaha wato Allah shine ubangijin wannan gari shi yayi wa garin alhurma to saboda haka ne Allah ba zai yadda kuma bayan yayi wa garin alhurma ce bari a yaƙi garin sai aka fito da manyan kafiran garin guda saba'in aka kashe su a wani ƙauye badar aka ɗaure manyan su guda saba'in a badar to sai da aka yi shekara shida bayan wannan shekara biyu to kafircin da sauran mutane ya yi ɗamara sun yi rantsuwa sun ce su sai sun yi yaƙi muhammadu wani ya ce ba zai ma sai kwana da matarsa sai an yaƙi muhammadu wani ya ce ba zai gyara su masa sai an yaƙi muhammadu wani yana goyon dokinsa da abin hawansa a wannan doki sai na kashe muhammadu a kansa suna ta wannan to shine fa Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya halatta masa makka hantsi daya kawai hantsi daya kawai ban taɓa halatta wa kowa wannan gari a yaƙi ba sai kai kai ma hantsi daya na baka bayan da kuma zan halatta wani yaƙi a garin ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hijira tana da shekara takwas ya fito yana tafiya daga madina ya zo kusa da makka ya kwana washe ran alhamis washe gari da safe ran juma'a ya zo ya ci garin ya ce garin bai taɓa halatta wani ya yaƙi garin ba sai ni ni ma ɗan lokaci ne da hantsi da aka bani dama ko ba zai sake halatta ga wani ba wa ma kunna mulikil kure mu ba masu halakar da waɗansu garuruka ba ne illa wa ahluha zalihuna sai dai mutanen garin sun yi zalunci sun yi kafirci sun sun yi منظم جفائي وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون وما أوتيتم من شيء فمتاع متاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير ما في أفلا تاكلون Allah yana gaya wa mutanen Makka da mutanen duniya gaba ɗaya tun daga lokacin hattashin kiyama ya ku jama'an duniya wanda annabi yake muku magana kuna ki wanda annabi ya zamani da su kenan wanda malamai suke karanta muku littafi kuna ki an muku kowane irin bayani an ajiye muku akwatin Allah waje ɗaya an ajiye muku akwatin wani abun banza ko menene ne ko shaidan ne ko fir'auna ne ko dodo ne ko kato ne ko menene akwatin da waje ɗaya an faɗi Allah abin da yayi da abin da yake yi an ce wani kuma ya hau ya faɗi abin da dodonsa yake dodon nasa ko fir'auna ne ko shaidan ne ko menene shi ma ya faɗi har yanzu ba a samu wani wanda mutane sun sha faɗin abu kaza bai dace da zamani ba abu kaza bai dace da zamani ba yanzu zamani ya ci gaba sai kaza da kaza har yanzu mu taɓa samu wani ya ce wannan sama ta tsufa a naɗe ta mu za mu kawo wata ƙasa ta tsufa a naɗe ta mu za mu kawo wata sabuwar ƙasa ba samu ba har yanzu ashe kenan Allah shine mai sama shine mai ƙasa shine mai koru shine mai kowa Allah ke cewa ma ujitu min shay'in abin da yake hana muku bin annabi da bin gaskiya a kowane lokaci to dan abin da aka ba ku ne na duniya kada ku rabu da shi ko ko kada ku rasa shi me neman sa yana ce in na bi su ba za a bani ba wanda ya samu ko ce in na bi su za a raba ni da shi iyaka abin da yake hana ku bin gaskiya kenan ko dukiya ko mulki in na bi gaskiya to za a raba ni da mulki na ko ko in na bi gaskiya za a raba da dukiyata ko ko in na bi gaskiya mulkin da nake nema ba za a bani ba ko ko in na bi gaskiya kuɗin da nake nema ba za a bani ba haba jama'a in ji Allah kuma ta ulha ya duniya dan jin daɗi ne maka dan na duniya wazinatu dan jin daɗin duniya ne kaɗan bare kissanta muku wani a nan gaba wato makullan dukiyar sama sai katti ne suke ɗauka ba ƙato ɗaya ba makullan ba makullan kayan sama amma ya mutu sai me to da ka jama'a musulmi don Allah tunda muka ce mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah mun yi imani da alkur'ani da Allah mu ta kokari maimakon mu ce muna jin tsoron mutane amma bangaren Allah ba damuwa gara mu ce muna jin tsoron Allah ba damuwa to mu ta wuta ya tiddi yau ta malamai sun ce idan mutum ya tashi neman duniya musulmi idan ya tashi zai nemi duniya mulki misali domin shine kokowa mulki shine yake yin kuɗi dama in ka tashi kana musulmi neman duniya sai ce dai kira ka yaka duniya kake nema ka ce eh to ai sai an hada da mu baka san Allah ya sa wannan kayan a hannun ba mu ne dillalan wannan kayan sai an hada da mu to sai yaya ah sai yaya ka sani ni ne ne aka nada ni wannan mulki ni na ni jefar aka nada ni wannan mulkin kai ma ka jefar ka zo a tafi da kai sai mu ce a'udhu billahi a'udhu billahi bai duniya kwana nawa zan yi ba ruwana in dai wai sai na bar addini ne tukuna in samu duniya bai duniya a'udhu billahi to shikenan kenan ke to shikenan ashe ba ka zo kenan to wai ba yadda za a yi ne to ka ce ba za ka jefar da addini ka wallahi ba zan bar addini na ba dan dai duniya wallahi ba zan bar addini na ba to shi kenan ba yadda za a yi to eh akwai yadda za a yi na ce da ba za ka jefar ba ma akwai jingina ka bani jingina hankalinka ka bani jingina idonka ka bani jingina kunnenka to za a samu ka je da addinin ka dai amma za a samu shi kenan sai ka sa sai mulki ya samu idan mulkin duniya ya samu wato ina nuna wannan mulkin duniya duka ba irin mulkin su bilkisu ne da san mudawa ba na abubakar da umaru da dawud da sulaimanu ba shi kan dama a rubuce yake daga allah yake zuwa gaba ɗaya babu ganin shaidan kusa da wuri ashe ba ba harkar shaidanu bane shaidan su shaidanu tanazzalu ala kulli afakin asimin ne ba irin waɗannan suke zuwa kusa da su ba to idan ka karɓi mulkin ko ta hanyar demokaradiyya din ko ta hanyar musulmi ka rike sosai to idan malamai sun maka wa'azi sun maka wa'azi sun maka wa'azi idan wa'azin da suka yi maka nan ba zai taimaki mulkin ka ba to baka ji ba saboda kunnan baya nan yana wurin ajiya ina wurin shedan idan malai sun nuna maka ka duba fa kaza kaza kaza kaza in fa kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza su gaya maka gaskiya ka duba ka gani fa to in dai ka duba din nan ba zai taimaki mulkin da yake kai ba to bai gani ba saboda idan yana wajen shi dan wurin jimina idan ka shirya masa nasiha nasiha ga yadda za ka yi abu ya kyau ga yadda za ka yi sai ka gama ya ce bai fahimta ba don hankalin baya wurin yana wurin shaidan sai dai in kai masa wa'azin da zai taimaki mulkinsa ba ku ji Allah ya ce adiwullah wa adiwullah sai ulil minkum ba to wannan zai bi in wa'azin zai taimaki mulkinsa to zai bi in wa'azin naka da ka nuna masa zai taimaki mulkinsa zai gani in wa'azin naka nasihar da ka shirya masa in za ta maki mulkin sa zai fahimta amma in ba wannan babu don hankali yana wajen jingina kunne yana wajen jingina ido yana wajen wajen jingina amma fana sai da addini amma don da duniya fiye da addini sa ba amma hankali da kunnen sa da ido suna wajen jingina saboda haka yawancin mutane ba sa son saduwa da malamai wa in su zuwa da mare za su gaya musu maganganu irin maganganun kin nan wallahi sai ta yi masa da hankali saboda haka su kauce malamai tsakanin da malamai sai ranar neman addu'a su aiki wani wajen nan da malamai to za zai gaya musu wani abu wanda ba za su ji daɗin sa ba ko zai nuna musu ko zai shirya musu wani shiri wanda ba za su ji daɗi ba saboda da hankalin da kunnen da idon suna wurin jingina wajen shedan amma akwai addini akwai mulki to banda haka idan ya ce wa ma utitum min shay'in duk abin da aka bawo kowane iri ne in dai na duniya ne in mulkin ne in kudin ne in farin jinin ne in jama'an ne fa mata'ul hayati dan jin dadi ne dan kadan wa zinata wa inda Allah khairu wa abdi abin da ya saura wurin Allah na lahira aljanna da abin da yafi aljanna shine yardan Allah wallahi ya fi muku duniya da kudan da cikin duniya malamai sun ce in ka zo kofar gidan mutu kaga mutane wacce wacce ga motoci kanana ga manya ga sababbi ga ni wannan wacce wacce kace ina son zaman gidan nan in ya fito kai ne wannan gida ai duk wannan abuwa naka ne eh ka rubuta sunansa ka rubuta tarihi ka tafi bayan shekara hamsin ka dawo in ka tadda shi ba za ka tadda abin ba in ka tadda abin ba za ka tadda shi ba in ka dawo ka ce ina ka da abin wata wata kamar da sai ka ce ina neman mai gidan nan sai wani saurayi ya fito ba hula ce gani wani abu ne da mai gidan nake nema wani abu ne mai gidan nake na ta ai da ki dan kike magana sai ai gidan so ne sawani dan wani wani kamar kaza ho ba bane Allah sai ji Allah ji kare ai yare ai yare su ko fa da baba ne da Allah kai wajen baba ya tsofa ya fita kenan ya zama ba ya fita kenan to iyakan duniya kenan fa ba za ka ji daɗin duniya ka ji daɗin duniya sai ka kai shekara ashirin da ɗaya bakwai sau uku to nan ne za a so mu yi da kai ka zama namiji kenan jagora kai ba biri ba kai ba kare mutum ne kai ba kare ba kai malami ne kai ba jaki ba kai jagora ne to in kaga wannan matsayin shekara ashirin da ka isa jagora kenan babban mutum to daga nan idan aka ƙara shekara ishirin da ɗaya aka sake ƙara shekara ishirin da ɗaya sittin da uku to bayan abin da ya biyo baya kam ba za ka ji daɗin waɗansu abubuwan ba musamman in ka sake ƙara ishirin da ɗaya yau ke nan ga sittin da uku ga ishirin da ɗaya eh tamanin da hudu to kai da kanka ne za ta ai wannan abu yanzu kan sai yara in mulkin ne zaka ce sai yara in kudin ne zaka ce sai yara kaga ka fita kai da kanka yadda ka fita duniya kenan kai da kanka ka yadda ka fita duniya to ne ne haka saboda jama'an musulmi mun riga mun ce mun yi imani da Allah mun yi imani da Allah mun yi imani da wannan alqur'ani saboda haka irin wasu abubuwa da muke yi mu danne musulmi mu danne musulunci mu karya kanmu mu karya musulunci don Allah daina irin waɗannan abubuwa kai ta kanya juna ana kafirta juna ana zagin juna saboda dalolin da kafirai suke ba da kasar waje a raba hankalin mu hala mu fada ko kai mu zama komi mu Allah ayi wa'azi a wa'azantu duk abin da zai jawo mana haɗin kai don Allah a yi shi duk abin da zai mana rabin kai don Allah a ajiye shi a fuskanci Allah yace wallahi wato wannan abin da ya sauro wajen Allah na aljanna shine mafi fifi shine mai dawama afala ta gina ba su da hankali ne in ji Allah. حسنا فهو لاقيه كمن متاع الحياة الدنيا متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة من المحضرين فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المهدرين Allah ce ina tambayan ku na ce muku man ja'a bil husna wal ashra salihah na ce muku innal ladina amanu wa salihati wa ka sabu janna kun fi akadu na ce muku wanda zaka wuro ka zuwa ka sabu ne kun fi akadu wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki an shirya musu aljanna aljannan nan akwai ma la ainu ra'at wala unu sami'at wala khata ala qalbi basharin qattu in ka shiga aljanna wato ba mutuwa ba tsoro ba bakin ciki duk abin da ba shi da kyau babu shi a aljanna sai abu mai kyau mai jin na jin daɗi kullum ƙaruwa yake yi har abada kuma banda duk abin da malamai suka faɗa maka na aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba bai taɓa jin su a zuciyar wani ba a cikin aljanna ma tukuna balle ganin zatin Allah duk yana gaban ka in ka yi imani ka yi kyakkyawan aiki na ɗan ƙaramin lokaci ɗan ƙaramin lokaci bakwai uku sau uku to wannan wanda aka masa wannan alkawari kuma dole ne zai mutu ya tadda wannan alkawari inna Allah hashtari min anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna ya yi daidai da wanda aka yi masa alkawarin kuma ba a koye masa ba ya yi daidai idan mutum an kora shi ya je wuta fa Allah kiyaye Allah kiyaye sai mala'iku su tambaye shi wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumaran حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال الخلداء ألن يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويولك لقاء يومكم هذا قالوا بلى ce a kore mutane ta kulle a kulle ba za a same ta domin kullum in za a kai fursoni a kurkuku ba a buɗe za a samu ba a kulle ne ko hotel ne kullum a buɗe amma kurkuku a kulle ne hotel ne ke buɗe kullum dare da rana yana buɗe amma kurkuku kullum a kulle ke saboda haka ne wasiƙar da ta kawar buɗe da jumaran hatta za ja uwa futti hatta babu alhali kofa na buɗe to da an kawo wurin kamun a buɗe kofar wuta a jefa cikin wuta sai malakun ta musu alam ya tukum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunziruna kulli qa'ilukum hadha ya ya akai kuka bi wannan hanya tun daga duniya ba a kulle take domin hanyar sabon Allah ta kafirci kullum ba Allah ya kulle ta ce iyaka ne in za ka wuce sai zai ka ƙetare tilka hududullah fala ta ata duha in za ka yi sabo sai ka ƙetare fa ba hanya bane tilka hududullah iyakoki ne Allah ya su ce kar addinan danja an rubuta danja sai dai ka tsallaka fala ta ata duha wa ya ta'adda hududullah ko la ka zalim in kuka tsallaka ka da kanka duk abin da ya zame kai ka zalunci kanka sai a ce maka ya aka yi kabi wannan hanya ga hanya a bude wa anna haza firadi mustaqiman fattabi'uhu hanya aljanna kullun a bude take sai bi ne kawai amma hanya wuta kullun an kulle sai dai ka ketara kai iso nan ba a karanta maka bane alam ya tukum rusulun minkum manzanni da zo muku bane koko magadan manzanni ma da zo muku bane yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyi filla filla ga hanya aljanna daga duniya ma abu da take wa anna hadha za su dadi mustaqima fatta sai bi kawai hanya huta ku a kulle take tilka wudula fara ta filuha kar ku ketara ya aka yi haka wa yuridu ku liqa'akum hadha kuma sun riga sun muku gargadi irin wannan muguwar rana tana zuwa gashi ta zo din haka yake walakin haka kai wato nazar ce ce ba ku da hankali ne ba ku haji ba ina law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayri ina ai ba mu da hankali hankali na jingina wajen shedan ba mu da kunne kunne yana wajen jingina wajen shedan law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sayri mai hankali ya kawo kansa da kansa anan ba mu da hankali fa tarahu bi dhanbihim da kansu da laifin su da bakin su fa su kalli ashabi sayri da haka jama'a da mu ake yi fa ba da kafiran makka ba kafiran makka sun riga sun wuce mutanen kirkin sun dauda mun kirkin su mutanen ba su yanzu da mu ake magana kada mutum ya rudu da duniya ya bata addinin sa don duniyar wani ta kyau sharrun nasi man azhaba dinahu li dunya ghairi mafi munin mutane ba wanda baka wanda ya bata addinin sa don duniyar wani ta kyau ubangiji yana cewa afala taqilun afa man wa'adnahu wa'adan hasanan yanzu wanda muka yi masa alƙawari mai kyau zai shiga aljanna kamar mata ana mata alhayatid dunya ya yi daidai da wanda muka ba shi ɗan jin daɗi ɗan kaɗan shi jin daɗin ma fa ba hana ka ba don komi mulkinka ba za ka samu mulki ya kai annabi Sulaimanu ba tunda ya roƙi Allah kada ba wani mulki ya kai nasa har abada komi mulkin ka ba zai kai su Sulaiman ba to amma bawan Allah ne manzon Allah ne mursali daga cikin manyan asa bai hana shi ya koma aljanna ba kuma komi dukiyar ka ba kiyar ba za ka yi annabi Ibrahim ba don kullum yayi baki alqur'ani to yana yanka musu bijiri yanzu kamar ni din nan kullum na yi baki yanka musu bijiri kullum ba yayi baki jabi injili sai zaka ya jabi za ya kawo naman maraki naman naman naman kowa ne yake ko baki kullum ake samun su a sai ka sanya dukiya kenan ga wani annabi na sai da yasa annabi dan uwansa ya masa kiwon dabbobi saboda da dukiya kenan saboda haka dukiya ba ta zama alamar mutum ya zama dan wuta in yayi dukiya duniya mulki baya zama alamar mutum ya zama dan wuta in yayi mulki duniya a'a kai mulki ya kamanci mulki irin na Allah irin na Annabi Sulaiman babansa kai dukiya irin ta Abubakar banda irin ta Karuna wanda magana ta zai zo nan gaba saboda haka ubangiji yake a ruwan wa'adna wa'adin hasanan yanzu don Allah wanda muka riga muka yi alkawari da shi wa'adin hasanan alkawari mai kyau na shiga aljanna har samu yardan Allah in an kai wuri kamar mata ana mata alhayatid dunya ya yi daidai da wanda muka dan jiyar da shi da in guya kawai ce shi kai ya ishe shi dama abin da yake tsakanin da Allah ya ce wa Allah rabbana atina fid dunya walan yurid illa zalika wa rabbul ilmi dama bai san komai ba sai duniyar kada ita kuma ya roka iyakan abin da ya sani kenan duniya to wannan wa malu bila tajmin khalaq bai da wani yabo kenan a lahira to don Allah mu hankali kada ya kada bata hankalinsa ya bi duniya ya bar addini kamar mata na mata da tajmin summa huwa yawmal qiyamati min al-mudarina ko mutumin fa ba kamar duniya bane in kai laifi ana neman ka ruwa a jallo in ka ketare kasa ka tsira a ni ban samu na attending ba amma na tura lauya min al-mudari na dole kai attending kai da kanka ba za ka ce ai na tura lauya ban samu attending ba na tura lauya ko ko na tura suwa ne ba zan yi ba kai da kanka ne zaka zo a nuna maka ta ikiraki ta baka karanta da kanka duk an gaya maka kaji to ga ranar da kake cewa ƙarya ce afa zirin haza ba ka ce zirin to ga wani zirin ma zirin ne wannan ko a wannan da dole shi ikulawa ha shi ga wuta kawai ya jama'a kowa yi kokari tun daga yanzu ga cikin rayuwarka zaka ji gaskiya ka gane gaskiya kada ka yadda ka bi son zuciyar wani annabi ba an ce maza wala tabi ahwa annabi la ya'lamu kar ka bi son zuciyar mutane annabi ma balle mu yana mutu magana irin wannan to da mu ake ba da shi ba shi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون رانا تاشن قيامة فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين za a tara mutane a tambaye su shin an aiki manzanni zuwa gare ba da amsa a tambaye manzanni shin da muka aike wa kun isar da aika su ba da amsa wa yawma yanadihim ranan da Allah zai kira mutane fa yaqulu aina shuraka'i alladhina kuntum tas'urun ya ku kafirai masu bautan dodanni ko masu bautan katti ko masu bautan shedan ko masu bautan son zuciya ina allolinku wanda kuke bautawa kuka bar bauta mini a ƙaryanku kuna da allolin da kuke cewa su ne allolinku ni ba naku bane dalika wannan lamarin lazina amanu wa annal kiyama lahu lahum ina suke sunna mu ne suka bar da mu ga sunan Allah kai musu azaba sai Allah ya ce a ai in su sun bar da ku su ma waɗansu ne suka bar da su ku ma ai kun bar da waɗansu sai suka ce ha waɗannan da muka bar da su a gawaina mun batar da su ne kama gawaina yadda mu ma muka bata mu ma na gaban mu ne suka bar da mu tabarrana ilayka yanzu ka ba mu da kowace magana mun koma gare ka Allah mun tuba ina ai ba lokacin tuba bane an bar tuba daga can duniya sun ce sun rabu da dodanni sun rabu da komai da manyan su dole sun koma sun zama na Allah Allah ya karbe su Allah ce ina ba wannan wurin bane tabarrana ilayka ma kanu iyana ya abudun ƙarya suke yi ba su bauta mana ba ma ai me suka faɗan mu me suka yi mana suka ce sun bauta mana mu ba zama abin da suke yi ba sai a tambace ah wa yau mana ashiru jami'an sun mana kulu lil mala'ikati a ha'ula iyakum kanu ya abudu kalu subhanaka anta wa jami'in duni bal ka bi abudu na jinna ta yin bai mu'minu sun waɗannan ku ne suke bautawa ya mala'iku domin akwai larabawa da suka bauta mala'iku wai suna ce mala'iku ƴaƴan Allah ne Allah zai karɓe su sai a tambayi malaku ma sun gwaron mu ba ruwan mu sun dai sun bauta wa aljannu ne da yake muna dan kama da aljannu ba a ganin mu a duniya ba a ganin aljannu a duniya suka yi tsammanin mala'iku suke bauta a bal kanu ya abudun jinna aljannu dai suke bautawa to wa yau na su jama'a suna kullu lazina ajrakum makanakum antum wa shurakaa'ukum fazayyana bainahum wa qala shurakaa'ukum ma kuntum iyana ta'budun fa kadhalika billahi shahidan baina bainakum in kunna nabiyyan kafirin sai doron ce ƙarya ne ba su bauta mana ba ƙarya suke ba su bauta mana ba ya na fito gani yanzu kuna ƙin juna da kuna son juna yanzu za ka kowa yana nisan tantan uwansa shi kenan duk dai ku tafi wuta wazu billahi وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون to za a kora shiga wutan kenan sai Allah ya sa a tsaye da su ku kira dodanni wanda su zo su hana ku shiga wuta ai ranan ranan ceto kenan ku kira dodanni su zo su hana ku shiga wuta ai ranan da da ibada take amfani kenan ku kira su wajen kushe fada'uhum falam yastajibu lahum sun kira su ma ba su da ba su da ikon amsawa su ma za a tura suna cikin wutan tare da waɗannan ɗin wara'ul azaba sun ga azaba dai a fili suna ce rabbana absarna wa samina farjina na amal salih na muqinuna yanzu kam Allah a komar da mu duniya mun hada shawarar mu in mun koma duniya ba za mu ƙara yin kafirci ba ba za mu ƙara bautan dodo ba za mu karbi maganar annabawanka za mu karbi maganar malamai magada annabawa a mai da mu duniya ce ina ai maganar duniya an riga ɗauke gada tsakanin duniya da ita ce barzakhu an cire ba komawa duniya wakil ujura ka akum fada'uhum falam yastajibu lahum wa ra'ul azaba sun ga azaba law annahum kanu yahtaduna da ina ma da sun shirya suna ce ina ma da sun ba ma yaddul ne kawai law kanu muslimina ina ma da sun shirya kamar yadda yan aljanna suka shirya
ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين wa yanadihim fa yaqulu ma za ajabtum mursalin to an yi magana da dodanni da masu bautan dodanni an ji karshen maganar su to yanzu za a yi magana da al'umma tsakanin su da annabawa ya ku jama'ar annabi nuhu ya ku jama'ar annabi hudu ya ku jama'ar annabi salihu ya ku jama'ar annabi ludu annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkan annabawa ma za a jabtumul mursalin shin da na aiki manzanni da suka ce muku a rubutullah malakum ilahin gairu me kuka amsa ku zo ku bauta wa Allah Allah ne ya aiko mu zuwa gare ku bauta masa ku kadaita shi ku daina bautan dodo me kuka ce wa annabawa me kuka ce sai su ce ma ja ana min bashirin wala nazir ba wanda ya taɓa ya ga wani irin wannan rana tana zuwa ina ba wanda ya taɓa ba wanda ya taɓa sai a kira annabawa a tambaye su ya majo lau rusula fa yaqulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub sai a kira manzanni shi ah ashe da na aike ku ka ba menene aka amsa muku da kuka kira zuwa ga zuwa gare ni saboda tsoron Allah su je wallahi ya ubangiji ba mu da abin da za mu amsa yanzu kai ka fi kowa sanin abin da yake bai da abin da yake bayyane to shi kenan sai a kira za a shari'a kenan sai a kira annabi nuhu zo da al'ummaka mene ne tsakanin ku da wannan ka isar da aika mun tambaye shi ce baka isar da aika ba ce ya Allah ubangiji na isar da aika na isar da aika anan zai kawo maka min kablin ya ta zabrin an rabbi ni da wata kabila da mana haram فلا يزد الا فرارا واني كلما دعوت متكبر الرجال وصاب في اذاني واستغشوا الثياب واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعرفه واسرت له اسرارا kuma mutum da bakun nau kana gafara ya faɗi duk abubuwan da ya faɗa ta su da daddare na yi musu wa'azi na kira su da rana na yi musu wa'azi na kira su cikin jama'a na yi musu wa'azi na kira su ɗaya ɗaya na yi musu wa'azi ba yadda ban kira su ba amma sun ki sun ce la ta zarun na aliyatakum wa la ta zarun na wuddan wa rasuwa an wa la yahuta wa yuqa wa razan wa qad zallu kaseera haka ne mutanen kun ce ba wanda ya taɓa zuwa ya gaya muku wannan rana ga nuna ya ce ya isar da aika game da nan Allah akan kujeran alƙalanci zai zauna yana jiran shaidu wa ma rabbuka wa zallabi lil abid alƙali zai zama ya san komai da kuma an kawo masa littattafai an kawo masa jawabai sai kafirai annabi suka ce ko kaɗan gashi nan gashi nan ko kaɗan bai zuwa ya gaya wani ko mu gashi nan gashi nan to nuhu ka ji an ƙaryata ka an ka ce baka faɗa ba ce wallahi ya ubangiji na isar wai kana da shaida ina da shaida wai shaidan ka al'umma ne Muhammadu sun sani sai a kira mu zo mu bada amsa bai ku da rasul wa takunu shahada alaykum li yakuna rasul shahida alaykum wa takunu shahada wa sadan sai kira mu zo mu bada amsa abin da ya gudana sai mun gaba da amsa sai Allah ya ce mutane ne kun ji an ba da amsa an gaskata nuhu na ya isar da aika ƙarya suke yi sun san mu ne zamanin mu ɗaya ne mu bai ba zamanin ba ɗaya bane ina suka san balle suka san nuhu balle suka san mu bai ba sai Allah ya ce to kun ji ba yadda da shaida ku ba ko kuna da wanda zai zai zo ya yadda cewa abin da kuka faɗa gaskiya ne kuna da shi muka ji muna da shi waye shi mushi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce magana ta kare magana inda annabi ya shaida magana ta kare shi ke na annabi nuhu kayi gaskiya kayi sadda aika ko kuma kamar annabi ku ta huta kun yi ƙarya to haka za a yi shari'o'in annabi duk gaba ɗaya to shi ne Allah yake cewa ran da za mu kira mutane mu tambayi dodanni mu tambayi waɗanda suka bauta dodanni mu tambayi al'umma mu tambayi manzannin da muka aika wajen al'umma haka za a yi ran nan فعميت عليهم الأنباء إذ فهم لا يتساءلون فعميت ال- ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يوم يذهبهم لا يتساءلون sai duk labari ya bace musu ba da amsa keki duk ta bace musu ko je ma ja na min bashirin wala nazir su rage dai amsar da za su bayar ta kirki wanda za a riga Ah, fa amiyat alaihim lam ba yawmin fa hum la yatasaaluna ko ba za su tambayi juna ba ba juna ah, wala yu wala yuzun fa yatazuruna kuma za a ba su hanzari dama su ba da hanzari ba
فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين يا جماعة wannan wuri mai ban tsoro mai firgita amma fa ba mai firgita bane wurin wanda ya tuba ya bautawa ya ɗaita shi ya bi annabi Muhammadu ba abin tsoro bane ba abin tsoro bane wannan lokaci a wurin wanda آه، على الكافر إيه، أسير على الكافرين غير أسير أسير على الكافرين رانا ce mai wuya amma akan kafirai da masu da abokan su masu raka su kamar yadda muka yi magana dai kwanan ba muka ce shi fasiki musulmi fajiri musulmi azzarai bane abokan kafirai ne kafirai ne suka koya musu aiki irin na kafirai mumini baya shan giya mum- sai dai musulmi mumini baya sata sai dai musulmi mumini baya neman mata mus- mumini baya warware alkawari mumini baya zaben abin da Allah ya ki ya bar zaben abin da Allah ya so in Allah ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya to mumini ba zai yadda ba sai dai abin da Allah ya nuna masa shi zai yi in Allah ya ce masa wannan maƙiya- maƙiyina ne maƙiyinka ne karka zabe shi kace yafi kowa to musulmi zai iya yin haka amma mumini ba zai iya ba yace to wannan rana tana da wahala a fama man taba amma duk wanda ya tuba ya bar kafirci in ku azzalimi ne ya bar zalunci in ko fasiki ne ya bar fasikanci in ko fajiri ne ya bar fajiranci to shi kan to auna misalin fa asai ulaika an yaku fa asai ulaika an yaku min fi an yakuna min filina zai zama daga cikin masu samun babban rabo wanda muka ba ku labari muka ce kadabla almu'minun allazina fi salatihim khashi'un har zuwa ulaika alwarisun allazina yarsul firdausa duk wanda ya tuba ya bar kafirci ya zama musulmi ya tuba a cikin musulunci ya bar fasikanci da fajiranci ya zama salihin bawan Allah to ba wahala ai mala'iku ne za a sa su tare ku in kun taso da tsaburburan ku wata talakewun mala'ika hadha kuntum tuwarun ku zo nan ga wurin zama ranar da aka yi muku alƙawari nan ga wurin zama a sa su a kujeru karkashin al'arshi karkashin inuwa su ba tsoro gare su la khawfun alaihim wala hum yahzanun to me zai hana mutum ya nemi irin abin da zai mai da mutum irin wannan ka kuna jin dai maganar taba wa amana wa amila salihan taba idan mutum kafiri ne yace la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam taba ya tuba ya bar kafirci ya zama musulmi an koya masa sallah yana yi shi kenan ya zama musulmi amma ba kowane musulmi ne mumini ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazni zani hina yazni la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa mu'minun la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa mu'minun yace lokacin da mai zina ke zina in musulmi ne musulmi ne amma ba mumini bane lokacin da barawo yake sata in musulmi ne musulmi ne amma ba mumini bane lokacin da mai shan giya yake shan giya in musulmi ne musulmi ne amma ba mumini bane domin imaninsa zai hana shi shan giya da neman mata in yana da imani to in an faɗi wannan famma man taba wa amana wa amila salihan ga tuba ga ayyuka mai kyau farille da wajibai kenan to daga ba in kana so ka rabu da miyagun ayyuka fajirci da fasikanci da zalunci din to nan kuma sai ka sake sabon tuba sabon tuba ya yi lalina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku mutane wanda kuka imani da farillai da farillai da wajibai to ku sake yin imani sabo na nafilfili wanda zai baku yardan Allah ya yi lalina amanu aminu billahi wa rasulihi ya yi lalina amanu kum ala tijaratin tunjikum min azabin tuminuna billahi imani na biyu to saboda wannan ne ake shiga hanyar bayin Allah salihai don saboda alhurmarsu yadda wani zai sha wahala kai ba za ka sha wahala ba kana da mai gida ko mai gidan ba zai ɗauke ka ba sai da sharuɗa da sa hannu ko da aikin gwamnati muhimmin aiki in za ka shiga dole sai da sharuɗa da sa hannu da yarjejeniya saboda haka ne misali kana tsoron wannan rana za ta wahal da kai yadda ake ba da tsoro inan ko ba kurari ake ba gaskiya ba zan tsoro ne kadai ba gaskiya ne to in ka ji tsoron wannan rana sai ka je wajen wani malami kace ka ji labarin sa ko sunan Sidi Abdul Qadir radiyallahu anhu ko sunan Shehu Tijjani radiyallahu anhu ko Aliyu Shazali ko Nakshab duk da wanda ka cikin bayin Allah wanda in sun karbi mutum ba zai ga azaba a lahira ba ya bar kullu unasin bi imamin to in kaje wajen sa kace ina so a sa daga cikin mutanen da in sun je lahira ba za su sha wahala ba na ji an ce akwai wasu bayin Allah in sun je lahira la khawfun alaihim wala hum yahzanuna kai an baka dama ka ɗauki irin waɗannan mutane kamar da mutuwa ba shi daman ɗaukan soja ko ɗaukan ɗan sanda masu nema su je wajensa na zo wajenka ko shi da abdulkadir masalan ko shehu tijani abinda za nake buga misali da waɗannan su ne shehunan da shehunanmu suka yi riko da su a wannan ƙasa fodiyawa da mutanen mamlakar borno duk malaman su tijani sai shi da abdulkadir a borno za ka ji abba tijja a Kano zaka ji Tijjani a Sokoto zaka ji Tijjani zaka ji Abdulkadir to duk da waɗannan yana nuna cewa su ne shugabannin shugabannin mu amma in ka zo wajen sa ba zai ce shikenan na dauke ka ba a'a ni fa bi na yana da wahala zaka iya to a gaya mini ma in zan iya ai zan ji in ba zaka bi ni kullun sai ka istighfari 230 shehu Tijjani kenan yake magana kullun fa sai ka yi salatin annabi 262 kullun fa sai ka yi la ilaha 300 za ka iya aikin kenan ban da sharuɗa a to wannan kam zan iya mana to sharuɗan kuma in baka soma ba bari dama ai ubangiji ya ce wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kuma za ka yi sallah cikin jama'a kuma za ka yi biyayya wa iyayenka kuma za ka yi kyauta zato tsakaninka da kowane musulmi ka ce bawan Allah ne mutumin kirki randa ka ganshi yana zina da idonka ka ce lalle mazinaci ne amma in ka faɗa a fili fa za a yi maka bulala to ina za a ganshi balle ka sani to haka shine ake bin ɗariƙu waliyai istighfari ɗaya tak in ka yi shi Allah zai ya ce ya gafarta dukkan zunubi ka gaba ɗaya balle ga sauran ɗari biyu da talatin ɗaya babu sauran za su yi maka wani aiki ne inna la yuhibbu tawabina Allah yana so za su ja maka babban rabo ne wa tubu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ya ku ne gaba ɗaya ina kiran ku ku zo ku tuba ku istighfarin ba ku babban rabo in ji Allah wa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yutiku allazi faddan faddahu ku zo ku tuba wa Allah tun daga duniya za ku ji daɗi zai ba ku falala mai yawa fa kun tabbata ba kun nauka na gafal yusilu sama alaikum midiraran zai sako muku ruwa da yawa wa yumdidukum bi amwalin wa banin zai ba ku ƴaƴa da yawa dukiya da yawa shin in ruwan sama ya zo gonan mai istighfari kadai zai sauka to saboda haka ne waɗannan abubuwa in ka lihinta kanka ka ɗauka saboda Allah za ka yi kuma salatin annabi in kai ɗaya zai maka salati irin nasa guda goma in kai goma zai Allah zai maka guda irin nasa zai maka ɗari in kai ɗari Allah da kansa zai maka salati irin nasa guda dubu in kai salati dubu kafaɗa da kafa tare za ku shiga aljanna da annabi sallallahu alaihi wasallam amma shaidan ya ce kanka yadda kai ista wa zalimu shaidanu fa anzuru zikrallah ulai ka hizbu shaidan shaidan ce kanku yadda kai istighfari bara zaka ba Allah me kai zaka istighfari zaka yi bara to kaga wannan sune manna'in lil khair mu'tadin asimin kenan mai yawan hana alheri mai shi cikin jirgin ikon Allah mai yawan laifi duk mai yawan istighfari mai hana salatin annabi mai hana la'ayar shine Allah ke kira manna'in lil khair mu'tadin asimin la ilaha illallah annabi ran da ya zauna wajen abu dalib ya ce baba ka faɗi kalma guda ɗaya in maka hujja da ita a lahira faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma gashi ya kusa mutuwa ba zai iya sallah lokacin ba ba zai iya fidda zakka ba zai iya komai ban da magana a bakinsa kawai faɗi la ilaha kalma guda ɗaya in maka hujja da ita a gaban Allah ubangiji to jama'a ba dai musulmin da zai ce istighfari ba ke ko wane shi yari da daga faɗin haka zai ce salatin annabi ba kyau ba musulmin da zai ce la ilaha ba kyau amma zai ce ka dariƙa tijjani daga ajiyar ba kyau to a kawo mana sunan sidi abdul qadir da sunan shehu tijjani a cikin alkur'ani ce kowa ya ba da istighfari da salati za su yi mana amfani amma ban da sidi abdul qadir ban da shehu tijjani a kawo mana rubuce in kuma ba a kawo ba to la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasuli Allah ce bai yadda a wuce a yi masa shari'a wanda bai yi ba muna yi wannan don nasiha ne dole ne a yi nasiha a faɗakar da mutane fahimtar da su domin a lahira ko ko ranar mutuwa za ka ji mai wa'azi ya faɗi wannan gashi ko na zo na gani yanzu a lokacin da ba zai amfani ka ba ويوم يناديهم فيقولوا ماذا أجبتم المرسلين فأم يسألهم الأنباء وزبهم لا تزالون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا أما وند يتوبا يي استغفاري كيران تابا wa amana yayi salatin annabi kenan ya yi lina amanu sallu alaihi wa ali salihan ya ila ila kenan to wannan sune zai zo min muflihin daga cikin masu babbar rabo
وربك يخلق ما يشاء يختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى أما يشركون وأن سبو قدابيو لأن بعد نولي يدي domin annaba masu gyaran hanyar Allah ne a maimakon annabi Muhammadu kamun ya fito waliyai kuma masu yin fati-fatin hanyar annabi ya gyara ya wuce su ne za su bi ta fati fati abin da son zuciya babbata su gyaggyara dukkan su abu ɗaya suke amma waɗannan su ne manyan su waɗannan su ne mabiyan su to Allah ce sifin guda biyun nan duka sifin annabawa na gaba da Allah na gaban Allah ga Allah ga su da sifin waliye wanda yake akwai sabu ɗaya tsakanin su da Allah shine sifin annabawa ne ya kare su tsakanin su da Allah su ba su da iko su karɓa wajen Allah sai dai su karɓa wajen wanda su karɓa wajen Allah sabu biyu kenan da nan gaba zaka ji zaka ji an an an yi ishara zuwa gare su yace rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar ma kana lahu khiyara Allah shi yake da ikon yayi halitta ya zabi annabawa yadda ya ga dama ba wanda zai nuna masa Allah yake da ikon halitta ya zabi waliyai yadda ya ga dama ba wanda zai nuna masa in ka ce baka yadda ba wanda Allah ya zaba annabawa baka yadda da su ba Allah dai ba zai canja ba waliyan da Allah ya zaba ka ce baka yadda da su ba Allah dai ba zai canja ba wa rabbuka yakhluqu ma sha wa yakhtar ma kana lahu khiyara abun ba wurin ka yake ba ba sai an ce sai ka zaba ba ba ka son annabi Muhammadu to wa kake so a nada a Allah ba zai ce haka ba kai ba yahude ba ka son annabi Isa to wa kake so a nada Allah ba zai yadda ba yahudu ya tuba annabi Isa ba ta haka dukkan kafirai Allah ya riga ya zabi annabawansa ya aiko su ko ka bi su ka samu ka samu alherin duniya da lahira ko ka ki su ka samu bala'in duniya da lahira haka Allah ya zabi waliyai bayan annaba magadansu ko ka bi su ka zama alherin duniya da lahira ko ka ƙi su ka zama bala'in duniya da lahira da kunyata domin ubangiji ya faɗa mana ya ce afatuminuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب duk wanda ya karyata wali ya yi gaba da shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya zame masa abokin gaba su zo su yaƙi shi Allah ne ya naɗa waliyin Allah ne ya naɗa waliyin zai yaƙi Allah to ba zai mutu ba sai Allah ya kunyata shi masoyan sun zo gaba su ƙarya kai mana wannan ko ta kunya ta sai yaka a gabansa mabiyansu ta ashe malam ƙarya kai mana a gabansa tuzun fil hayatid dunya kenan wai mal kiyama dahira kuma su da Allah aw tu'minuna bi amri kitabi ta kuma ka yadda Allah yana nada annabawa akwai wahayin annabawa akwai wahayin ilhama ba Allah bai da waliyyi ba wahayin ilhama me kenan ya yi imani da wani abu na Qur'ani ya ki imani da wani kamun ya mutu kowa yake haka sai ya kunyata ko bayansa Allah zai yanke bayansa ba zai albarka ba sharri kawai zai dinga tafiya a cikin shaninsa shanin da ya bari alheri ba zai zo ciki ba yanzu misali mutum ya huto ya ce manyan waliyan nan namu sidi abdulkadir gelani shehu masu kadiriyya yana daga cikin shehu suna dan fodiyo muhammad bello abdullahi gwandu allah ya kara musu yarda shehu tijjani rabbi da shehunan da suka biyo bayansa su umar futi wanda ya zauna a Sokoto har Bello ya bashi iyaye aura har zuwa ga Shehu Ibrahim Kaula da mabiyansu wa'annan duk kai ka mutu kace kafirai ne waliyai ne ba amma kace kafirai ne kuma annabi ya ce musulmi ordinary ma in kace mai to ɗayan ku ya zama kafiri balle wa'annan manyan waliyai to saboda haka duk wanda ya haka to zai samu tonon asiri duniya da lahira misali yanzu a ce gida ne ake kokuwa a kai wannan yana duka fita ba gidan ubanka bane fita ba gidan ubanka bane wato duk musulmin da yake maka kafiri ba ya kore ka da gidan annabi haka ne fita ba gidan ubanka bane fita to sai abu ya zo shari'a aka je kotu aka ce to ku kawo duk ku kawo takardun gidan sai a duba takardun gida tukuna a yi magana kai kawo takardun gida da kake koransu jama'a wannan ai ba sai na kawo takarda ba wai bai sani ba garin nan kowa ya san ubana ya san gadi ne mai gina garin nan to kai kai wanda ake kora akwai abin da ka sani cikin magana takardun gida ce eh lokacin da babanmu zai rasu ya ce bai gane hankali yaya na fado Allah ga takardun nan boye kada in sanar da shi ga su waye mai gida wa za a kora yanzu eh to menene takardun gidan musulunci in ba qur'ani ba wai me takaddun gidan musulunci in ba qur'ani ba wannan bangare suna da mahaddata ma shekara bakwai bakwai ma wannan ko saba'in ma babu to ne takaddun gida suke na musulunci kaga Allah ya raba shari'a kenan shine samun jin kunya a duniya da jin kunya a lahira inna shani aka huwa naftaru duk wanda ya bayyana kiyayya wa annabi Allah zai yanke bayan sai kunyata shi saboda haka jama'a musulmi don Allah don annabi mu haɗa kanmu mu jefar da wannan maganganu mu komo mu haɗa kanmu duk musulmin da bai la ilaha illallah muhammadu rasulullah an yadda musulmi ne bai wa kafiri biza ya je makka saboda haka don Allah maganganu masu bata mu taru mu haɗu mu haɗa kanmu mu zama lafiya abokan zaman mu wanda musulmi mu nuna musu kyakkyawan zama mu zama lafiya da su wa rabbuka yakhluqu ma sha'a wa yakhtar ma kana khiyara subhana ba zaɓe na annabawa ba su aka baiwa su zaɓawa Allah annabawa ba zaɓe na waliyai ba su aka yi Allah Allah ya ba waliyai ba a'a subhanahu wa ta'ala amma shi kun Allah ya dauka ga barin azaba masa annaba sai dai waɗanda ya zaba ya dauka ga barin azaba masa waliyai sai dai waɗanda ya zaba ya dauka ga barin a hada masa wani a cikin mulkin sa ce sai wani ya yarda tukuna wani ya zama annabi sai wani ya yarda tukuna wani ya zama waliyi shi ya zama sharikullahi kenan a'udhu billahi وربك
to Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah mu fahimci juna mu zauna lafiya Allah ya sa mu fahimci juna da mu da abokan zaman mu zauna lafiya kowa ya zauna kan sirdin sa inda yake mu kyauta mu kyauta zato da junan mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana musuluncin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah jika mu jin iyaye mu da iyayen iyaye mu da malayan mu da shugaban mu Allah saka shugaban mu da alheri masu neman addu'ar mu Allah biya bukatun mu da bukatun su Allah dauka musulunci Allah dauka musulunci Allah ya karye karfin da yake karya musulunci karfin da yake karya musulunci Allah ya karye karye karfin da yake neman karya musulunci Allah ya kawo mu ne mana gafara albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim wa iyyaka nasta'in ihdina as-siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله